ne da gaske ba har ya zama mutum dubu goma sun taru a kan yaƙarsa musulmi a sannan sun kasance kamar alfaini kamar dubu biyu ne ma'ahu tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a madina suka yi masa nuni cewa a taka ganuwa wato salman farisi shi ya nuni da cewa abinda za a yi a haka rami ya kewaye madina domin su can a ƙasarsu a farisa abinda suka yi kenan idan aka kawo musu hari ba zato ba tsammani sai su rami su kewaye ƙasarsu to ya sanya wato haka kamu arba'in akan dukkan mutum goma duk mutum goma aka auna kamu arba'in aka ba su cewa su haka suna cikin wannan hakan sai wata dutse fa babba ta bayyana gare su ma'awulu da dandarusa ba sa aiki a cikinta ana haƙa ta kamar ƙara ƙarfi take wanda suke wadda take rabansu har suka samu matuƙar damuwa cewa ya za su yi gashi an ce su za su haƙa wajen ga wannan dutsen baya jin tsara suka je neman taimako wajen manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ga fa wannan dutsen su sun rasa ya za su mi'iwala mi'iwala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi dindoro su daga hannun Salman al-Farisi ya daga ya sara akan dutsen nan farkon mara sai aka ga haske ya fito daga gare ta ladata il madinati ya cika abinda ke tsakanin duwatsu biyu na madina hasken nan ya fitar duk abinda ke tsakanin duwatsun madina sai da ya zama haske ya ce min haku suru hirati manyan gine-gine na birnin hira wato kasan birnin hira a wajen iraq yake ya haskaka gare ni daga wannan sarar da ne kai ka ce ita haƙoran kare ne a haske faritas wato an shafe ta da farar ƙasa ta yi faritas hira ana faɗarta da kasarar ha'i wadda ba mai ɗigo ba da kuma sukunin yar ba wasale a kanta madinatun gari ne kusa da kofa kusura da ya kamanta manyan gidajen nan na kofa am na hira da haƙoran kare don ta yi kama da haƙoran karen a wajen fari da yadda kuma sashen ta ya haɗu da sashen tare kuma da nuni ijuwa ita ba kome ba ce sannan ya sake ɗagawa ya tsara tsarawa ta biyu ya ce da manyan gine-gine na birnin rom sun bayyana gare ne daga wannan hasken sannan ya sake ɗagawa ya tsara mara ta uku ya ce yamani a manyan gine-gine na birnin sana'a ta ƙasar yaman ya bayyana gare ni ya haskaka gare ni a wannan hasken malaka jibril ya bani labari cewa al'umma ta za ta yi rinjaye bisa dukkan wayannan garuruwa ku yi farin ciki sai munafukai suka ringa cewa yanzu ba kwa mamaki yana muku yana sa muku buri yana muku alkawari alkawarin da yake ba na gaskiya ba yana ba ku labari yubsiru ma zakara cewa shi yana hangen abin da aka faɗa cewa waɗannan garuruwa wannan ƙasashe za a buɗe ta gare ku wa antum alhali ko dinnan handaka kuna haka wannan ramin ne saboda tsananin tsoro kun kasa fito na fito da wanda suka kawo muku hari sai wannan aya ta sauka kulillahumma wa kasaru saharati karya dutsen nan a tsaran nan uku da manzan Allah daga kudirin aniyarsa ne da da karfinsa albashari yace na mutuntaka karfinsa ne wanda Allah ya bashi ba wai ta fuskar mu'ujiza ba ba wai ta fuskar mu'ujiza ba ne wa illa idan ba dan haka ba da ta fuskar mu'ujiza ne ai da sai nuni zuwa gare ta kadai a ga ta ta kakkare Eh, launa sabat kadarahu ayatuhu izaman a hayasmuhu hina du'a darisan rimani yadda mai alburda yake faɗa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da a ce mu'ujizozinsa sun yi kama da matsayinsa ai da an kira sunansa ma sai gawa a ga ta tashi to an ruwaito wa ruya fi farli tilkal ayati ahadisu an ruwaito hadisai a farlan wannan ayar da ba a iya iyakance ta yana da gare ta abinda aka ruwaito cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala yayin da ya umarci fatiha da ayatul kursi da shaidan lahu da kuma kullin lahu malikal mulki ya umarci su su sauko zuwa wannan duniya sai suka ce ya rabbana ya ubangiji la tuhbidna kada ka saukar da mu dara zunubi gidan zunubai kada ka saukar da mu zuwa mai saba ma sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce na rantse da buwayata na rantse da girma na ba ba wanda zai karanta ko bayan duk wata sallah ta farilla sai ko na zaunar da shi shingen tsarki aljanna madaukakiya duk irin aikinsa kuwa sai na dube shi kuma da idanuna wadda take boyayya wato rahamata wadda take boyayya wallailati ayininsa da daransa sau saba'in sai kuma na biya masa ayini da dare bukatu saba'in almagafiratu na baya-baya a ciki shine in gafarta masa a astuhu sai ko na kare shi daga dukkan masu gaba da shi daga dukkan makiyansa in taimake shi akan abokan gaban nasa ba abin da zai hana shiga aljanna sai ko cewa bai mutu ba sai ko cewa bai mutu ba da zarar ya mutu aljanna zai tafi wato da fatiha da ayatul kursi da shaidar lahu annahu la ilaha illa huwa da kuma wannan ayar qul illahumma malikal mulki tutul mulka man tasha'u to ubangiji ya ce kulillahumma ce ne da su ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ni kam addu'a da nake ita ce cewa ya ubangiji ai ya allah wato mimin musaya ne daga yar nidai shi yasa ba a hada su ba a hada su ba a cewa ya allahumma inda ibn malik yake faɗa a alfiya wal aksaru allahumma bit ta'awili wa shazza ya allahumma fil qariri wal aksaru allahumma bit ta'awili mafi yawa a maimakon a ce ya Allahu an fi cewa Allahumma a mimin musaya ce da gayar a hada su shazzi ne saboda an hada badali da mubdalu minhu kamar fadin mawaki inni iza ma hadasun alamma aqulu yallahumma yallahumma malikal mulki ya wanda yake shine mamallakin duk wani mulki duk mulki ma da mai mulkin duk mulkin Allah ne wa fi ba'dil kutubi ya zo a cikin sashen littattafai ana Allahu malikul muluk wa malikul mulki ni ne Allah mamallakin duk wasu sarakai ni ne mamallakin sarautar qulubul muluki zukatan sarakan da makwarkwadar kansu ta tabbata ga iko na fa inil fa inil ibadu adauni in bayi suka bi ni sai in sanya su su zamo rahama gare su ba ta wajen malaman basara sai ce wannan ibadu din fa'ili ne na fi'ili shafaffe wanda yake mahzufan wujuban wajibi ne a shafe shi yana cikin wurin da yake amilin fa'ili ake shafe shi wujuban shi kuma dauni din jumla ce mufassira ta fassara fi'ilin da aka shafe wato ibadu din ba mubtada bane amma wajen kufawa sai ce a ibadu din mubtada ne jumlar ada'uni sai zama shine labarin to wani mu a sauni in ko suka saba mun sai in sanya sarakan su zamo azaba gare su idan bayi suka tsaya bin Allah subhanahu wataala to sai Allah ya hore masu mulkin su wanda suke tafi da lamuran su su zamo masu tausaya musu ne amma idan bayi suka tsaya saba wa Allah to sai a kaddara musu masu mulki azzalimai wanda ba sa sauraron kokawa a ta koka musu yanda yazo a sashen ruwayoyi kamata kunu yuwalla alaikum ana nada muku ana nada muku jagorori ne ana nada muku masu mulki ne irin yanda halin ku yake in kuna na Allah sai a zaɓi na Allah ya zamo shi zai muku jagora amma matukar kuka bar lamarin Allah to sai a haɗa ku da kuma wanda shi ma ba ruwansa da Allah ba ruwansa da ba ruwansa da ya tausaya muku ba ruwansa da Allah in ya so kuma a gaya za ku yi shi yasa wato babban hanya tun a samu shugabanni adalai a samu shugabanni wanda za su tausaya wa jama'a shine a tsaya a ba Allah a komo a gyara tsakani da Allah subhanahu wata'ala bayan su gyara tsakanin su da Allah subhanahu wata'ala shikenan sai Allah subhanahu wata'ala ya kaddara masu mulkin su su zama adalai to shi yasa kan ku shagala da zagin sarakunan ku sai dai tubu ilayya ku tuba zuwa gare ni a adikum alaikum in kuka yi haka na sanya su su zamo masu tausayi ne a gare ku sai in sa su su zamo masu tausaya muku ne amma in kuka tsaya zagin su ba tare da kun gyara tsakaninku da Allah ba ba abin da haka zai ja sai ko su ƙara tsananta muku sai ma ai kun zage su shi yasa sun ƙara samun hujja ta su musguna muku a tutul mulka ya ubangiji kai kake ba da sarauta tutul mulka kana ba da sarauta man ta sha ga wanda ka nufi bayarwa gare shi min halitta daga halittarka watan zu'ul mulka kana karbe sarauta kuma min man ta sha daga wanda ka nufi ka karbe sarauta daga gare shi wato izzu man ta sha sha'u kana sanya wanda ka so ya zamo mabuwayi maɗaukaki da ita ihe ta fuskar ba shi sarautar wato wannan daga azza ne wadda take kishiyar zalla azza ya izu to a sai aka mai da shi ruba'i a azza wato don ya ta'adda don ya ta'adda ana cewa azza fulanin kishiyar zalla a azza fulanin wato kishiyar azallahu azallahu yadda jalaluddin suyudi yake fada ya kare an kutubar tasarifi kun faɗi nan waharirin farka fil af'ali ta harira azzal mura'afu ya tife murari'ihi taslisu ainin bi farqin ja'a mashura fama ka kalla wa riddi zulli ma'a izanin ka za ka rumta alaina ja'a makasura wa ma ka azzal alaina alhalu ay sa'ubat fafta murari'ahu in kunta nihirira wa hadhihi al-amsatu al-af'alu lazimatu warmum murari a fi'ilin laisa makasura a zastu zaidan bi ma'ana kad a antu kaza a zastuhu fakira da za a masura wa kulli za kun tafi zikirin kunuti wala ya izura ya rabbi man adaita ma'asura وكل أهل علوم الشرع إذ وزلوا لك العلوم وأبدوا فيه تهريرا yace azza murari inta yana zuwa iri uku yana zuwa azza ya izu ya izu azza ya izu yana zuwa kuma azza ya azu to da azza ya izu da azza ya uzu duk lazimai ne da ma'anoni biyar ne karkashin su akwai azza mai ma'anar kalla ya karanta akwai kuma azza bi ma'ana wato wato ya fita daga kaskanci wato ya buwaya akwai kuma azza bi ma'ana azuma ya girmama akwai kuma azza ya nuna isa shine karumta alaina akwai kuma azza bi ma'ana sa'uba to duk dai wa'annan lazumai ne illa iyaka azza bi ma'ana sa'uba shi murari in ya azu ake cewa ya azu ake cewa akwai kuma guda biyu wanda su ba lazimai bane to su ya uzu ake cewa kama azastu zaidan bi ma'ana a antu kamar kira'ar wato wanda suka karanta kamar ruwayar hafsu ko ruwayar hafsu daga asimu fa azazna bi salisin fa azazna bisalisin bi ma'ana a anna ko kawaina muka karfafa su da na uku muku ruwayan mu fa'azzazna ko fa'azzazna a fasakila inda ne hidatul murid yake fada ko haka nan kuma azaztuhu bi ma'ana galabtuhu kaman na wa azzani fil hida wa azzani fa qala aktilniha wa azzani fil hidayat wannan azzani ma'anar da rinjaye ne yafi karfi na a wajen iya magana to shi ma na murari insa ya uzzu ake cewa azza ya uzzu ake cewa to wata zullu man tasha'u ya ubangiji kana kaskanta wanda ka so bi nazihi minhu tarka ka karbe mulki daga gare shi yana cikin mulkin sai waye gare kuma ba mulki biya duka alhayyar iko ya tabbata ga gare ka alheri ya tabbata ga ikonka kai ne mai alheri mai saukar da alheri ai wa sharu ai har sharri ma fi ashar bi zalika yayi ne zuwa wannan ila anna fi iktifa zuwa cewa akwai iktifa'i a cikinsa wato nan an shafe wawun harafin adafin tare da abin da ta adafta din yanda irin malik yake fada alfiya wal fa'u qad tuhzafu ma'a ma adafat wal wawu izla lafta wa hayan faradat bi arfi amilin muzalin qad baqi ma'muluhu daf'an li wahamin uttuki li wahamin nuttuki wal wawu izla lafta akan shafe wawi ma da ma'adofinta in ba zai rikitar ba kamar anan kenan washaru ko kamar sarabila ta kumul harra ana nufin walbarda aka shafe wawan da ma'adofin nata gaba daya wasu kuma suka ce a ai abin da yasa shi duk abin da yake zuwa daga wajen Allah subhanahu wata'ala alheri ne sharri baya zuwa daga wajen Allah subhanahu wata'ala domin duk abin da ya zo daga wajen Allah ya zo ne don alherin bawa illa iyaka irin karɓar da bawa zai masa ita ce za ta sa ya koma sharri gare shi amma ko da abin da shi bawa yake ganin ai kamar sharri ne ya zo daga wajen Allah subhanahu wata'ala bawa ya karɓe shi tare da fawwarawa tare da wakkala lamarinsa ga Allah to sai wannan abin ya koma alheri gare shi misali talauci an sako wa bawa talauci haka bawa sai ringa ganin ai talaucin nan wani sharri ne gare shi domin shi ya fi son a ce dai yana da wadata yana da abin hannu yana yana yana kome yanda ake to amma kuma in ya karba da komawa ga Allah ai wannan talaucin da aka sauka masa sai zama alheri gare shi shi yasa ya zo a sashen hadisai a ranar alkiyama Allah subhanahu wata'ala zai tsaye da wani a cikin bayansa ya ce o bawana kana ganin bani da abinci da zan ci amma ka kika ci da ni sai bawa ya ce ubangiji yaushe za a ce kana bukatar abinci kuma ba ka da shi ai ka tsarkaka daga haka ka ɗaukaka daga haka sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce yo ba ka ganin bawa na wane yana halin bukata kana sane da abin da yake ciki kana da halin ka taimaka masa ka ci da shi amma ka ki ci da shi yanzu ba san cewa idan da a ce ka ciyar da shi ba da ni za ka samu a wajensa ai ni za ka samu a wajensa shi yasa kenan ashe bawa sanda yake cikin wannan talaucin in ya karbi hukuncin Allah da yadda ya samu wata ɗaukaka ya samu matsayin a ce Allah ma yana tare da shi wata kasancewa ta musamman haka nan rashin lafiya za ubangiji zai ce da bawansa o bawa na ne rashin lafiya ko ka zo ka gaishe ni bawa ya ce ya ubangiji yaushe za a ce kayi rashin lafiya ai ka tsarkaka daga haka ya ce ba ka ganin bawa na ba san bawa na wani ya yi rashin lafiya ba amma ka zuwa ka gaishe shi ba san cewa da ka je ka gaishe shi ba da ni za ka samu a wajensa kaga kenan ashe har rashin lafiyar idan bawa ya karba da fawwara lamarinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala da duban cewa shi bawa ne na Allah sai ya samu wata ma'iyya ya samu wata ma'iyya da ubangiji subhanahu wa ta'ala to shi yasa shi gaba daya da wannan sai a ce ai duk abin da yake zuwa daga wajen Allah alheri ne alheri ne ga bawa bawa shine ta mummunan karɓar wannan abin yake sarrafa abin ya koma sharri gare shi amma matukar yake kyawar karɓa gare shi to ala kulli halin abin alheri ne gabawa alheri ne gabawa wa inna mabtusira ala alheri dai dai an takaita ne bisa alheri li anna al'ata masubatun bil hairi bi dalili sababi nuzuliha domin ita ayar an kawo ta ne game da magana ta alheri saboda duban sababin saukarta ko da yake lafazinta ya nuna umumi ko a ce abin da yasa aka takaita bisa ambata san alheri aka ce biya dika alkhairu ba a ce wa shauru ba domin shi sun uhu shi ne ainihin hal abinda Allah yake yi abinda duk Allah yake yi alheri ne duk abinda ya zo daga wajen Allah alheri ne amma sharri yilmin a kisi alaihi duba ne ga wanda ya karba abin wanda ya karba abin shi ne yake masa karbar da za ta iya mai da shi sharri duk alheri kuwa in aka yi masa mummunan karba sai iya komawa sharri yanzu misali sai a ce ba ga motoci ba alheri ne ga bari to amma idan wajen tuka su aka yi mummunan tuki ba sai a ga sai ya koma kuma sharri ba eh sai ya koma sharri ko ga abu ba da yawa dai wanda ake wa mutane eh, ga lantarki na amma idan wajen hadawa ba a yi hadawa kyakkyawa ba ba sai ya koma sharri ba kuma a bayan zuwa a kone eh kaga shi alheri ne amma kuma yanda aka karbe shi sai ya mai da shi ya koma sharri ga bawa zai koma sharri ga wanda ya karba din haka ma duk abin da yake zuwa daga wajen Allah subhanahu wata'ala dukkaninsa alheri ne amma karɓar bawa ita ce za ta tabbatar da zama wata sa alheri in yi masa mummunan karɓa ko ya nuna rashin yadda da hukuncin Allah to sai abin ya juya sharri gare shi قال بعض العارفين ساشا مثلا الله يتي في الكل فائلا رأيت جميع الكائنات ملاها وإن لم ترى إلا مظاهر سنئه خجبت فسيرت الحصان جباها وإن لم ترى إذا ما رأيت الله idan ka ga ubangiji fil kulli fa'ilan shi ke tafi da komai in ya zama kana duban cewa komai ba wani abu da yake da tasarrufi nasa sai yanda Allah ya sarrafa shi in mai mulki ne yau kaga yana zalunci haka Allah ya sarrafa shi ya zalunci kamar yanda in kaga yana kirki Allah ne ya sarrafa shi ya kirki to ra'ayta jami'al kainati milaha a sannan sai kaga baki ɗayan halitta kyawawa ne sai kaga ashe kenan duban wanda yake sarrafa su sun zama dukkanin su kyawawa wai lam tara idan ko baka ga kome ba illa mazahira sun ihi sai kuma bayyana halittar Allah ya zamo kai dubanka ta halitta kake dubawa ba ka duban mai halitta kujibta to sai ka zamo an tsare ka fasa ya tare sani gibaha sai ka mai da kyawawan abubuwa su koma munana abu ba kyawawa dan duk abin da Allah yake kyawa ne to amma kai sai ka mai da su munana shi yasa aiki na Allah kulluhu dukkaninsa alheri ne domin ayyukan ubangiji suna kewayo ne tsakanin farlu da adalu ba a dangana sharri zuwa ga ubangiji asalan gaba daya shi yasa yanda ya zo a hadisi wa sharru laysa ilayka wa sharru laysa ilayka ba a dangana sharri zuwa gare ka wannan ma ana dangana sharri ne lil muhalifi ga wanda yake ya saba wa Allah wanda ya saba wa Allah bai karbi hukuncin Allah da yadda ba to shi ya jawo wa kansa sharri yuhalifuhu kuma ana dangana sharri ne ga wanda ya saba wa umarnin da aka bashi shi ko Allah ba wani mai hukunci a kansa da zai bashi umarni balle har a ce Allah ya saba masa a cikin abin da ya umarce shi da shi bal huwa fa'alu lima yurid baro bangiji mai aikata abin da ya nufi aikatawa ne mai aikata abin da ya nufi aikatawa ne can wato illam tara akwai lugga ta larabawa da suke yin jazma ga irin waɗannan filan da takadiri yayin yana daga gare shi faɗin mawaƙi alam ya tika wal an ba'u tulma bi ma la katlabunu bani ziyadi alam ya tika bi ya kai matsayin faiza a habbtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yusiru bihi wa yadahu allati yaqshu biha wa yadahu allati yamshi biha da sauran da dai hadisin yazo to wa nazala fil yahudi wannan ayat da za a karanta ta soka ne a game da yahudawa lamma baddaluna ta nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka sanya sifar annabi sallallahu alaihi wasallam da take cikin at-taura wa ahadallahi ilaihim suka musanya alkawarin da Allah ya musu taura ta a cikin attaura to a game da su ne wannan ayar da za a karanta ta sauka a wafi man halafa kazuwa ko kuwa ayan nan ta sauka ne a cikin wanda ya rantse da ƙarya fi da a wata ƙara ai ka na bainar rajulai ne ƙarar nan ta afku ne tsakanin mutum biyu fi bi irin a game da rijiya rijiya ce ake jayayya a kanta wannan ya ce tasa ce shi ya haka wannan ya ce a'a ba tasa ba ce shi ya haka ta a hadu ma ɗaya daga cikin wanda aka yi shari'an nan da su shine ash'asu bin qaisim احتسب الى النبي sai suka kawo maganar wajen annabi sallallahu alaihi wasallama قال manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ash'asu شاهداك ka kawo shaidunka guda biyu akan cewa rijiyar nan taka ce in ya so sai a ɗau rijiya a baka او وليه idan ko ba haka ba to shi ya- ba za ka iya kawo shaidun nan guda biyu ba to shi ya rantse akan cewa rijiya ta sace قال لا تأسوا sai asasum da kaisin ya ce izan ya halifa kaziba in ko aka ce shi za a ba rantsuwa ai ko bai da gaskiya zai rantse ko bai da gaskiya na san shi rantsewa zai wala yubali ba zai damu ba sai aka ce a to shikenan ya rantse din ma bisa ƙaryar amma ai ga sakamakon da yake jinsa da yake jiransa ga sakamakon da yake jiransa lalle lalle innal lazina
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم to a wato shi hadisai biyu a, wanda yake buhari di ya ruwaito game da saukar aya daya hadisin muslim ya ruwaito a, hadisin da yake da buhari da muslim din sun ruwaito yake bayanin cewa akwai wata ƙasa tsakanin ashasunu kaisin da wani daga yahudawa sai ba yahudan nan ya ce ƙasar nan ta sace alhali ƙasar ta ashasunu kaisin ashasunu kaisin ya ce sai na kai shi ƙara wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam manzan allah ya ce to ka je ka samo shaidu ko kuma shi ya rantse cewa ta sace shine ash'asu yake sai na ce da manzo sallallahu alaihi wasallama in ko aka ce za a bashi rantsuwa to ko bai da gaskiya zai rantsi to wannan hadisin da buhari da muslim da sun ruwaito shi akwai kuma hadisin da shi buhari ya ruwaito daga abdullahi bin abi aufa cewa wani mutum ya kai kaya siyarwa a kasuwa yana daga kayan yana rantsuwa ai wallahi kaza aka taya bai siyar ba alhali kuwa ba a taya haka din ba da ƙarya yake to a kansa ne wannan ayat ta sauka hafiz ibn hajar mai bulugul maram a shirinsa na buhari fatul bari yake cewa ta yiwu ayat ta sauka ne akan wayannan sababan guda biyu tunda akan samu abin da ake kira ta'addudul asbabi sababban saukar aya ya zama sun kididdiga Ah, sababban saukar aya sun kididdiga shi ko magana cewa ta sauka ne akan yahudawa to hadisin ibnu jaririn ne ya ruwaito shi daga ikrimata to shine ubangiji ya saukar da ayan nan innal ladzina ishtaguna bi ahdillahi haqiqa wa'anda suke musanya alkawarin da Allah ya yi musu fil imani bin nabi alkawarin da Allah ya musu a cikin cewa lalle in annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su ba da gaskiya da shi lalle yanda nan gaba za a faɗa wa iza zallahu bi saqan nabiyina wa da'il amanati da kuma cewa duk sanda aka yi amana da su su mai da amana duk sanda aka ba su amana su mai da amana kar su cuta a cikin amana wa aimanihim suke musanyo amfani dan kaɗan da rantsuwar da suke yi su rantse akan abu wanda sun tabbatar ba gaskiya bane dan nufin su cimma wani abu da wannan rantsuwar tasu halifihim bihi ta'ala rantsuwar da suke da Allah tabaraka wa ta'ala kazibina alhali suna masu ƙarya samanan kalilan suke musanyo amfani dan kaɗan minar duniya na daga duniya to ula'ika nasu wannan sifa da aka ambata la halaqa lahum ba su da rabo la nasiba lahum fil akhirati ba su da rabo a lahira kan su dauka za su je wajen Allah su samu wani abu duk wata ibada da za su yi ko duk wata biyayya da za su yi za ta tashi a tutar babu za su koma wajen Allah su ga ba su da komai duk abin da suka tara ma suke ganin sun tara ya ɓaci da sababin wannan cin nasu ga amana da rantsan-rantsan da suke na ƙarya don su cuci jama'a wala yukallimuhumullah Allah ba zai zance da su ba kalama rira zance na yadda fala yunafi annahu yukallimuhum kalama garabe bai kore cewa zai zance da su zance na fushi ba ko na azaba Ah, wato kenan ya zamo a nan sai a ɗauka daga shafe maf'uli mutlaki wala yukallimuhum Allahu kalama rira wato an shafe maf'uli mutlaki wanda yake bayyana nau'i kenan ko yana bayyana nau'i kenan a kenan ana shafe maf'uli mutlaki ko ya shi abla yake faɗa a barul muhit ko ba ba da muhidan to to ana akan shafe maf'uli madalaki a wani wajen to ko kuma a fala aula yukallimuhum asalan ko ko cewa ma ba zai magana da su ba gaba daya wa ayatul kalami ayoyin da suke nuna kamar cewa magana za ta afku tsakanin Allah da kafirai a ranar lahira ala lisanin mala'ikati a'a ba da Allah ne kafiran za su yi magana ba mala'iku ne za a wakilta su za su zantar da su da sunan wato magana ta Allah ce suke faɗa musu wa shadu lizalika wannan kauli na biyu ayar da za ta zo nan gaba a cikin suratul zukhrufi ta nuna cewa haka abin yake wana dau ya maliku ya kare alaina rabbuka kaga anan kafiran ba wai sun magana bane da Allah kai tsaye a'a sun magana ne da matsarin wuta shine mala'ika maliku wal iyazu billahi Eh, wala yanzuru ilaihim ubangiji baya duba zuwa gare su yarhamuhum baya tausasa musu baya jin kansu ai nazarar rahmatin duba na rahama wa illa idan ba haka ba fa wa naziru likul shay ubangiji mai duban komai ne ba abin da yake in dai maujudi ne za a ce ya fita daga basarullahi sam'u da basaru sun rataya da baki ɗaya maujudatu maujudun wanda yake wajibi ko wanda yake ja'izul wujudi yadda ya saboda basaru sun rataye da su Ah, wala yuzakkihim a yau malkiyamata a ranar alkiyama ba ubangiji ko ba zai tsarkake su ba yudahhiruhum ba zai tsarkake su ba minaz zunubi daga laifuka wala yusni alaihim ba zai yabo gare su ba wa hadha istihfafun bihim wannan wulakantawa ne gare su wala ma azabun alim azaba mai radadi ta tabbata gare su mulimu fa'ilun din anan mai ma'anar mufilu ne kamar na bai- na baitin amrun ma'adika ai amin raihanata da'is sami'u sami'u din ana nufin musmi'u musmi'u to wa inna minhum وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب Mm.
لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون wa inna minhum lafariqan haqiqa akwai wasu jama'a a cikin yahuda wannan ahlul kitabi daga cikin ahlul kitabi da'ifatan akwai jama'a a cikin su kaka abin al-ashrafi kamar ka abu ibn al-ashrafi kamar malik ibn saifi kamar huyay ibn aqab kamar ubay ibn yasir kamar shubatu ibn amr mawakin yahudawa to duk wa'annan suna cikin masu wannan sifa da za a faɗa mecece sifar tasu yalwuna alsinatahum bil kitabi sun iya karkatar da harshensu wakacin da suke karanta a taura suna cikin karanta a taura wadda Allah ya saukar sai su karkata harshensu su kawo wani abu daban wanda bai cikin a taura amma yanda za su kawo kai mai sauraro sai ka dauka ai a taura ce suke karantawa sai ka dauka a taura ce suke karantawa wanda a yanzu sun samu magada sai a samu wanda yake ya bude qur'ani yana karantawa yana fassarawa ka je tatar tatar kamar gaske amma yana cikin wannan sai ya jefa wani abu wanda gaba daya ba haka qur'anin yake nufi ba kaga wayancan yahudawan na farko sun samu magada a baya daga masu da'awar dangantaka ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaskata da yace la tattabi'unna subula man qablakum wallahi sai kun bi duk tsarin da wanda suka gabace ku suka bi duk wata banna da aka samu sun yi to kuma a cikin ku sai an samu mai irin wannan banna sabai suka ce alyahudu wan nasara ya rasulullah wa ake nufi yahuda da nasara manzo Allah ya ce faman to in ba su din ba wa ake nufi ai su din ake nufi ai su din ake nufi kaga wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta gaskata kenan ai ya dibuna ha suke karkatar da harsunan su bi qira'atihi da wajen karatun anil munzali su bar wanda aka saukar ila ma harrafo su dawo zuwa abinda su ne suka juya su ne suka kirkira suka dangana ga littafin na Allah min na'atin nabi daga sufar annabi sufar annabi yadda suka sauya ta sai su kawo a haka a dauka ai haka a taurar ta zo da shi wani hauhi da abin da ya kama da wannan kamar ayat da ta yi magana kan cewa muhsani in yi zina a jefe shi litasibu don ku ba sauraro ku ringa dauka ayil muharrafa ku saura- ku zaci wannan wanda suka sauya din min alkitabi yana cikin littafin da Allah ya saukar kaga su ma na yanzu din in sun sauya ba yaudara jama'a suke ba musamman matasa sai a ringa daukan yau ai duk abin da suka kawo ba haka Allah ya ce ba ai ba za a bi maganar wani ba ga maganar da Allah ya faɗa ana faɗa shi za- ita za a bi alhali ko abu ne da suka sauya Allah zai anzala hulla inda Allah subhanahu wata'ala ya saukar wa ma huwa min alkitabi alhali bai daga cikin abin da Allah ya saukar wa yaquluna huwa min indillahi su ringa da awa cewa ai haka Allah ya faɗa maganar nan da suke faɗa daga wajen Allah ta- daga wajen Allah take wa ma huwa min indillahi alhali a haƙiƙa ba daga wajen Allah yake ba shi yasa nan sun yi ƙarya a kowane hali tunda ba ba daga wajen Allah yake ba a haƙiƙa in an ce sirqul kalami shine mutabaqatu lil waqi to wannan lam yutabiqil waqi'a ya zama kaziban mahara san ƙarya ce tsantsa in kuma an ce sirqul kalami huwa mutabaqatu li itiqadil qa'ili to shi ma dai anan ƙarya ne tunda su kansu sun san abin da suka faɗa karkira suka yi suka faɗa wai quluna ala allahi alkazib shi yasa suna faɗar maganar da take ƙarya a haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala wa hum ya'lamun alhali sun tabbatar annahum kazibuna cewa su dinnan ƙarya suke sun tabbatar cewa ƙarya suke shi yasa laifin su yafi fitowa fili wanda yake ya faɗi magana da ba gaskiya ba a janibin Allah amma bai san haka ba to wannan a iya cewa ta wani wajen da dama dama ai da dama dama amma wanda yake ya san ƙarya ce amma ya kirkira ya dangana ga Allah ya ce Allah ne ya faɗa to ai wannan laifin sa yayi ya kai inda ya kai shi yasa malaman usulul fiqh suke cewa kamar duk wani abu wanda yake ya tabbata da kiyasi kiyasin da yake an bi tsarin da aka faɗa a bi wajen tabbatar da shi to abin da yake ya tabbata da haka ba daidai ba ne a ce kalallahu Allah ya ce kaza sai dai a ce dinuhu ta'ala yana cikin addinin Allah yanda jalaluddin suyudi yake fada a kaukabu sadi yuqalu fihi dinuhu ta'ala wa shar'uhu wa la yuqalu qala Ahem, a duk abin da yake ya tabbata da da kiyasi a iya cewa addinin Allah ne addinin Allah ya zo da haka ko shari'a Allah ta zo da haka amma ka a kuskura a ce Allah ya ce ka a kuskura a ce Allah ya ce saboda kai wanda ka tabbatar da abin da kiyasi ta yiwu a wajen wani bangare baka bi tsarin da ake bukata ba ko bin naka bai kai yadda ake bukata ba shi yasa kai gaggawa faɗa ka ce ai Allah ya faɗa ka yi kuskure eh, ka yi kuskure eh, da za ka tarar a ce ka je gidan babba gashi ya rubuta takarda dan a bada sanarwa amma bai ce ma ka je ka bada sanarwa ba ka dauko ka fito kana cewa ai an ce kaza an ce kaza ai kai ba daidai ba kai ba daidai ba to balle a janibin Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa sai dai a ce eh tunda an bi tsarin da aka faɗa wajen kiyasin to a iya cewa addinin Allah ne innal kiyasa min umuri dini sa sa salisu ha in kana za ta dini aka suyudi yake faɗa a kaukabus sadi to wannan zala wannan ayat da za a karanta nan gaba ita kuma ta sauka ne lamma qala nasara najrana yayin da nasara najran suka ce inna isa wa annabi isa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam amarahum ya umarce su an yattahizu rabba cewa su rike shi a matsayin abin bautawa to sai Allah ya saukar da wannan aya ah, wato wannan aya inda Ibn Isaac da mai haƙi suka fi hadisi daga Abdullahi ibn Abbasin Abdullahi ibn Abbasin yace Abu Rafi al-Qurazi yace lokacin da malaman Yahudu da Nasara suka haɗu wato malaman Yahudu da bakin Nasara da suka zo daga Najrana suka haɗu a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi yace duk gaba daya da ku Yahudu da ku da Nasa da ku Nasara ina kiran ku ku dawo musulunci da mu da ku mu haɗa akan musulunci ayar da ta gabata a can gaba a baya ya alal kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum to sai suka ce wato ku- wato so kake mu koma bauta ma kamar yadda nasara suka bauta wa eh, annabi isa sai manzo Allah ya ce a Allah kiyaye Allah kiyaye ai abun bauta guda daya shine Allah to sai Allah ya saukar da wannan ayar ma kana li basharin nan yuti hullahu كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون au lamma talaba ba'arul muslimina a wata ruwayar kuma aka ce sababin saukar wannan aya lokacin da wa'ansu a cikin musulmi suka nemi a sujuda lahu sallallahu alaihi wasallama yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sujada sai aka saukar da wannan ayar cewa a a ayyin sujada ga mutum ai bauta masa ne cewa Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala nu wata ran yayi tafiya ya dawo sai wani ya tare shi dan munna ba sai ya faɗi ba sai ya Ahmad Tijani ka farka qul la ilaha illallah Eh, ka wannan abu da kai ka nuna abin da yake fita daga addini ka ce ka kauta cewa la ilaha illallah shi yasa eh, wato ba a yin sujada ga wani in ba ga Allah ba subhanahu wata'ala ma kana li bashari wato ta yi shi ma nan dai an samu ta'addudul asbab ne inda ta yi aya daya ta sauka bisa dalilai daban-daban Wa ubangiji ya ce ba daidai ba ne ga wani mutum ko wane ne shi an yi ta hullahu kitaba a ce Allah ya ba shi littafi Allah ya saukar da littafi gare shi wal hukuma an ba shi fahimtar shari'a il famali shari'ati an ba shi fahimtar shari'a wa nubu'ata an ba shi annabta sun mai kula lin nasi amma a maimakon ya gode wa Allah ya tsaya kiran mutane zuwa wannan littafi da Allah ya saukar masa ya tsaya yin shari'a ta gaskiya tsakanin mutane ya tsaya ya bayyana abin da Allah ya aiko da shi ga mutane a'a ya bar wannan ya koma faɗa wa mutane kunu ibadan limin dunillah ku zamo masu bauta gare ni ba Allah ba a'a ba daidai bane ba wanda Allah zai ɗaukaka ya dawo yana irin wannan a walakin sai dai abinda zai faɗa wa jama'a kunu rabbaniyina ku zamo na Allah ku zamo na Allah ulama a amilina malamai masu aiki da iliminsu wasu suka ce arrabaniyu huwa allazi yurabbin nasa wato shine wanda yake tsayawa ya mutane tarbiya bisigaril ilmi qabla kibarihi da ilimi na far- na karami kasa kasa kafin ya kai ga manyan ilimi Eh, ya fara da kananan ilimi kafin ya kai ga manyan ilimi kafin ya ce zai fara bude musu kofar ya hakika take ko ya dariƙa take ya fara tsayawa ya dora su sa shari'a to tafi bisa su zamo sun tsara tafiyar su bisa shari'a Eh, amma ba ya ya tsaya kuma yi musu magana ta hakika ko ta dariƙa alhali shari'ar ba su kyautata ta ba in wace hakika ce a sannan ko wace dariƙa ce ai dole sai an fara tsayawa an kyautata shari'a sannan ake samun hakika in dai hakika ta gaskiya ce sannan ne ake kaiwa ga dariƙa wadda take ta daidai yasa lalle ne a tsora mutane bisa tsari ba a ringa tsallake ba eh, ba- ba a ringa tsallake ko ana wata haruruma ba eh, don a nuna mutane cewa ai an gwanance ko an kai wani matsayi eh, ni- a a- a dawo kasa kasan a fara dora su a kai mansubin ila rabbi shi rabbani na nisa ce zuwa rabbu bi ziyarci alifin wa nuni da karin alif da nuni ah, wato tafhima dan a nuna daukakawa dan a nuna daukakawa bima kuntum ta'lamun alkitaba tunda dai ko Allah ya sa kun san littafin Allah tunda Allah ya hore wa bawa sanin littafin Allah me ya dace bawan nan a same shi yana kai ai ai ya dace a same shi ya tsaya kiran mutane ga Allah bayan shi kansa ko ya fara dora kan nasa akan tafarkin Allah bi nafsika fabda'a ha'idan an hawa hawan daga saumi ha tar'a wa innaka jami Ah, bawan Allah da za ka yi kiran wani zuwa ga tafarkin Allah to ya fa kamata ka fara da kanka ko abin da yake wajibi ka fara da kanka ba ka ce za ka kyale kanka kai abin da ka ga dama ba amma kai ne hange hangen cewa wani bai daidai ba Ah, ka sanya za ka yi wa ka ba wani eh, shawara ko ya za ka dora shi kan tafarkin Allah amma ka kasa dora kanka Eh, ya ayyuhal rajulul muallimu gairahu hallali nafsika kana zatta alimu tasifu dawa'a lizis sakani wa zirana kai ma sahabihi wa anta saqimu ibda abi nafsika fanha an gayyaha fa izanta qanu fa anta hakimu fa hunaka yusma'u ma taqulu wa yushtafa bil ilmi minka wa yanfa'u ta'limu la tana an khuluqin wa tati mislahu arun alayka idza fa'alta azimu kai da kake cewa za ka koya wa wani ah, me ya- me ya hana ka fara koya wa kanka ai ka fara koya wa kanka ka hana kanka daga batan da kake abinda kake ba daidai ba Ah, idan ya zamo kai kanka ka bar ayyukan da suke ba daidai ba to ai ka zamo gwani ka zamo cikakken gwani ehem, eh, wato ba daidai ba ne ka ce za ka tsaya umartar wani alhali kai baka bu ba Ah, wata kira'ar kuma to allimunan kitaba tunda dai kuna sanar da bayin Allah littafin Allah to a same ku na Allah ne ku ko ku zamo sai dai ku zauna ku sanar da bayin Allah littafin Allah amma tsarin Allah gaba ɗaya kun juya masa ba sai an magana ku ce ai kun san tajwidi ko kun fi kowa tajwidi ko kun san kira'a ko kun san hadisai ko kun san menene amma kuma bin tsarin na littafin a ba kwa kansa to ka a same ku haka inda kuka tsaya tsayin daka koyar da mutane haka to a same ku ku wato masu bin littafin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake yafi kowa cikin halitta kusa ce da Allah yafi kowa sanin Allah yafi kowa san Allah ya da aka tambaye Aisha ya tsarin rayuwarsa take ta ce kana hulukuhul qur'ana ya za da yake ya san qur'ani a samu qur'ani shine rayuwarsa ma'ana duk abin da qur'ani ya kawo akan haka yake tafi da rayuwarsa shine alama cewa ya san qur'anin zai kuma sanar da mutane qur'ani fal ilmu shi ilimi sababin lil amali sababi ne ga tsaya a tsaya ai aiki na kirki takabihun alal alimi tarkuhul amal a ce malami ya bar aiki da iliminsa kai wannan abu ya yi muni kwarai ya yi muni kwarai abu ne mummuna a samu wanda yake malami ya bar aiki da iliminsa kamar yadda yake a samu mai da'awar bin tsarin sufaye a same shi amma marowaci to shi ma wannan ya kai muni matuka a kabahu min kulli kabi sufiyun shahi abin da yake yafi kowane abu mummuna muni shine a samu mai da'awar cewa shi yana bin tsarin sufaye amma a samu shi marowaci ina ai bai bai bi tafarkin sufaye ba inda zai bi tafarkin sufaye to ya bude ya saki aljihu to ah, bai bu ba kun da talimun alkitaba to ah, wa gaban minu abin da yafi muni daga haka an yurshidan nasa yace zai shiryar da mutane waya hadiyahum ya shiryar da su ma akauni huwa gaira muhtadi tare ko da cewa shi kansa bai shirya ba fi nafsihi shi a kansa sashen malamai yace mu'azzabu min qabli ubadil wasan duk wani mai da'awar ilimi da bai aiki da ilimin nasa ba to ya tabbata a ranar lahira sai an fare masa azaba kafin ma ai azaba ga masu bautar gunki yanda za a kwatanta malamin da yake ya tsaya yana koyar da mutane alhali baya aiki da iliminsa kamar kendir ce da aka kunna an kunna kendir duk yana daɗigewa amma yana haskakawa mutane duk cin da yake haskakawa mutanen da yake shi ƙara ƙonewa yake ƙara ƙonewa yake turi'ulin nasi tana haskakawa mutane wato rukun nafsa amma tana ƙona kanta a wannan manan ne sashen malamai yake cewa ولا تنتهي متى تلحق القوم يا لكع ويا هجر السن ما تستهي تسن الحديد ولا تقدع أتهى ناسا ينزل ديديني a ce kana cewa da mutane su bakka za su bakka za su bakka za walatanta yi amma kai ka kasa bari kai ka kasa bari sai kullum ka bude baki a bakka zo ya kamata a bakka za ya kamata a bar cuta kafi kowa cuta ya kamata a bar ha'inci kafi kowa ha'inci ya kamata a ringa cikawa da alkawari kafi kowa kin cikawa da alkawarin yau haka daidai ne matatal haƙil qauma yaushe ne zaka riski da bayin Allah zababbu su bayin Allah nan zababbu kafin su faɗa mutane ai sai da suka tsaya su suka yi ya luka ya kai wannan wanda yake shashasha ko wawa wa ya hajara sinni ya dutsen da ake yin washi da shi ake yanzu baka jin kunya kai ne za ka wasa karfe ya yanke wala ta kadau amma kai ba za ka iya yankewa ba da kanka shi yasa malamin da ba aiki da iliminsa kamar dutsen washi ne dutsen da ake wasa wuka da shi ko ake wasa wani abu da shi zai iya wasawa a dau abin da ya wasa a yanka amma shi ba zai iya ba za a iya daukan sa a yanki kome da shi ba wabi ma kun tantar rusul saboda cewa kuna karantawa ai bi sababi zalika da sababin haka fa inna fa'idatahu domin fa'idar a ilimi an ta'amalu shine ku tsaya ku yi aiki da iliminku ku tsaya ku yi aiki da iliminku wannan ita ce fa'idar yin ilimin allah hore mana aiki da ilimin aiki wannan malam yana cewa ku zai bai tutuka biyu
ولا يأمركم الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى ce, wala ya murkum ubangiji ba ya umarta ku bin rafi wato wata kira'a wadda sar'iyya ce da raf'a ya murkum isti'inafa ya zama isti'inafi ne ayillahu ai Allah baya umarta ku wan nasri wata kira'a kuma wala ya murakum adafan ala ya kula ya zama adafi ne bisa ya kula ba daidai ba ne a ce mutum ya umarce ku a samu wani mutum don allah ya ɗaukaka shi a ce zai umarci bayi an tattai zulma la'ikata cewa su riki mala'iku wanda ina da annabawa arbaba a matsayin iyayen giji kama ta zata sabi'atul mala'ikata kamar yadda sabi'awa suka riki mala'iku wato sabi'awa an ce him firqatu su jama'a ne minal yahudi daga yahudawa saba'u da suka karkace can da yace arbaban yace bal nuhibbu a a ba daidai bane mulki mala'iku ko mulki annabawa a matsayin iyayen giji abinda yake wajibi akan mu mususu mu kudurce cewa su bayi ne mukramuna abeban girmamawa wajen Allah su mala'ikun nan ba sa umarta Allah abinda Allah ya umarce su haka ma su annabawan su ma ba sa umarta ba sa saba wa Allah ba sa saba wa Allah abinda Allah ya umarce su da shi duk abinda Allah ya umarce su da shi da shi suke zuwa suna aikata duk abinda aka umarce su da shi su wannan mala'ikun da annabawa ba su da ikon su cuci wani ba su da ikon su amfani wani da kansu ba za su cuci wani da kansu ba ba za su amfani wani da kansu ba domin arrahu annafi'u huwa Allah ta'ala amma za mu tawassuli da su zuwa ga Allah don wannan don cewa su bayi ne abin girmamawa wajen Allah ma iya roƙon Allah mu ce alfarman mala'ika kaza ko alfarman annabi kaza ko ba ma annabawan ba akwai a cikin malamai wanda suka ce tawassuli sai dai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai za a iya yi amma mafi yawan malamai suka ce a a yi da sauran annabawa ba ma annabawa kawai ba hatta bayin Allah madaukaka to ba wai don zama wasu iyayen giji ba mun ce ya ubangiji iri muna roƙonka kai mana kaza albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallama muna nufin albarkacin san da kake wa annabi sallallahu alaihi wasallama zama wasa masoyi ne naka a to muna roƙonka kai mana wannan kaza din saboda haka to aya murkum wal yahudu ko yanda yahudawa suka rike uzairan uzairu a matsayin wanda za su bautawa ai sura'ahu ya fazu taurata ba wani abu ya jawo suka rike shi da suka bashi wannan matsayin ba dan sun ga cewa ya haddace a taura zama wasu ya haddace a taura wannan sara ko wanda nasara suka gan shi suka riki isa annabi isa nasara su kuma sun riki annabi isa a matsayin abun bautawa ba allah ba haisu ra'ahu ja'a min gairi ar su dalilansu na su bauta wa annabi isa wai dan sun ga ya zo ba da uba ba sai suka ce wa ai dan allah ne kenan wai hil mauta suka ganshi kuma yana raya matattu suka ganshi yana raya matattu suka ce ai ba wanda yake raya matattu in ba allah ba shi shi din ma allah ne wal iyazu billahi ayamurkum bil kufri yanzu ya umarce ku da kafirci yanzu ya umarce ku da kafirci ba da zantun musulmun bayan ko kun miƙa wuya kun yadda da Allah tabaraka wa ta'ala la magila haza wannan bai dace ba a ce ya zo daga gare shi ba za ta yi a ce haka ya zo daga gare shi ba وإذا وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال آقررتم أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين to waskur ka tuna iz ahzallahu lokacin da ubangiji ya riki nisaqan nabiyina alkawarin annabawa ahadahu ya riki alkawari ga annabawa wal misaqu abinda ake kira misaqu huwa alkawari ne mu'akkadu bil yamin wanda aka karfafa shi da rantsuwa an samu sabani a game da wannan alkawarin ya afu ne a alam wato tun kafin a halicci annabi adam da halitta ta mutane gaba daya tana alamu zarri a sannan ne aka riki wannan alkawarin wa alaihi a bisa wannan fadin wato fadinsa da ya ce a ta yi tukunin kitabin wai kimatin sai ya zamo a alamun ashbahi ne a alkawarin ga abin da zai zo ne nan gaba ko ko wannan ya afku ne a alamil ashbahi halitta ta jukuna sanda yake an halicci jukunan jama'a amma ba a sa rai a ciki ba wannan alkawarin ya zamo ko kuma bayan an sa ran a ciki wannan alkawarin ya zamo na sauka a littattafan da Allah ya ba su ne a littattafan da Allah ya saukar gare su bisa wannan sai mu a ɗaukan alkawarin ya zamo a halin rayuwa irin wadda ake ciki a yanzu ya zamo a cikin rayuwa wadda ake ciki a yanzu an samu sabani a cikin manzon da aka yi alkawarin a kansa a baki dayan annabawan wasu jama'a daga sabai da tabi'ai sun tafi sai dole juwairin yana cikinsu da ɗawunsu zuwa cewa duk wani annabi ana ɗaukan alkawarinsa bisa waɗanda za su zo daga ba daga annabawa ana ɗaukan alkawarinsu cewa in allah ya aiko wani annabi daga baya to wajibi ne ya ba da gaskiya da shi ya taimaka masa wa alaihi bisa wannan alkawarin to fa hazal ahada ubangiji ya rike alkawari ala adama bisa annaba adam idan wani manzo ya zo masa mai gaskatawa ga abin da yake tare da shi wallahi lalle ya ba da gaskiya da shi lalle ne ya taimaka masa hakanan annabi shi su
sai ga shi a cikinta innal musana wal musanata musani namiji da musana mace idan ne suka yi zina aka samu shaidu suka tsaya akan yin zina tasu hukuncin su a jefe su hubla idan kuma wadda ta yi zinan mace ce ta samu ciki turub bisa biya sai a saurara mata ba za a gaggauta jefe ta ba sai ta haife abin da yake cikin cikinta sai ba za ka sallallahu alaihi wasallam ya umarni aka jefe su da rajmihi ma cewa a jefe wannan mazinatan guda biyu fagar batin yahudu li zalika yahudawa suka yi fushi saboda wannan mataki wannan hukunci da manzo Allah ya zarta a kansu a wato fata haka mu sun kawo magana ila nabi sallallahu alaihi wasallam wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa kama alaihi ma da rajul ya hukunci gare su cewa jefe su za a yi ai hukuncin a jefe su fa a bau suka ki yadda da wannan hukuncin da je a bi taurati aka kawo a taura fauji da fiya aka samu hukuncin haka yake a cikin ta faruji ma aka jefe mazinatan nan guda biyu fa garibu yahudawa suke fushi
ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون me ya jawo yahudawa suke wannan a tawalle juya wasu da baya wani tsiraru da kau da kan nasu ba wani abu bane ya jawo sai ko cewa bi annahu su dinnan kalo suna cewa ne ai bisa bar gauliyan abinda ya jawo haka faɗinsu da suke lanta masanan naro wai ai wuta ba za ta taɓa su ba illa ayyaman ma'adudatin sai ko yan kwanuka kididdiga gobe ko an je lahira ma in ma Allah zai kai su wuta to ko an kai su za ta taba wutar za ta kona su ne iyaka kwana arba'in muddata ibadati aba'ihim al-izla muddar da iyayen su suka dauka suna bautar gumaka summa tazula annum sannan kuma wutar ta gushe daga gare su wato bisa mai kaulin zalika fa hawwalu ala anfusihim shi yasa suka mayarwa da kansu cewa ne an rubi kati duk wani zunubi mai halakar da bawa ai ba komai bane suna ganin su dan sun yi wannan zunubin ai ba komai suna ganin su yan gata ne ai wajen Allah tabaraka wa ta'ala ni katil anbiya'i da kashe annabawa wai siya ne ko saba wa annabawa wa gairi zalika da wani wannan wa garrawun fili ne ma kanu ya fero abinda sassance suna kirkirarsa shi ya yaudare su a tsarin su muta'alliqun bi qawli wato abinda suke kirkira a addinin nasu shi yake yaudarar su min qawlihim zalika daga wannan magana da suke faɗa nan ta masalan naru illa ayyaman ma'dudat daukan da suke cewa maganan nan da take zuwa a bakin su gaskiya ce shi yasa suke duk ɓannar da suke ba sa shayo koma wasu wajen Allah tabaraka wa ta'ala da yahude wato hange yake cewa shi yana da wani matsayi wajen Allah wanda wai ko ya saba wa Allah ma ai Allah zai yafe masa shi da yake da manyan kakanni yana da annabi Ibrahim yana da annabi Ishaku yana da annabi Yaqubu duk wannan kakanninsa ne kuma wai a ce Allah ya masa azaba ai ba za ta yiwu a ce Allah ya masa azaba ba ko ma za a yi masa din ta hillatal kasami ta warware rantsuwa ce kawai a shi yasa suke duk abin da suke kuma suke ganin in ma sun taba wani to ai ba su taba kamar ba su taba mutum ba laysa alaina tulmi yi da sabila duk wani mutum in ba ba yahude ba to ba yahude ganin sa yake kamar jaki ne ko kare yana yake kawai an kawo shi duniya ne dan yi masa hidima inda aka kawo jaki dan kai mutum ka dora masa kaya ya kai ma wani waje ko aka kawo kare dan yi ma gadi ko kai amfani da shi a bukatunka to haka suke ganin Allah ya kawo sauran halittar sa duniya kawai an kawo halitta ne duniya dan su su mora shi ne laisa alaina tulmi yi na sabil laisa alaina tulmi yi na sabil to zama wani duniya yanzu ta koma bin tsarin yahudawa shi yasa duk wanda ba shi da karfi ake ganin duk yanda aka tasasa shi ma ai ba komai da da ake bin tsarin nasara ko da duniya take kan tsarin nasara to da tsara Allah ya sanya musu tausayi a zuciya sukan tausaya ko da ga wanda bai da komai waje Allah fi qulubil ladina tabauhu rafatan wa rahmata an sanya tausayi a zakatan mabiya annabi Isa masu Yahudawa ai ba ruwan su su taka kowa daidai ne ta alaina filmi na sabilu duk abin da suka yi wani Allah ba zai musu komai ba inda su yan gata ne wajen Allah haka suke dauka wannan ya kawo wato lalacewar duniya wannan ya ƙara kawo kawo lalacewar duniya yadda sakafa yahudiya da kiyada yahudiya ce ta zamo ita ce take yayi a yanzu take yayi a yanzu to
كيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون كيف حالهم يا كيف زتن حالهم في زي زمو raddin liƙaunihin al-maskur raddi ne ake ga wannan magana tasu wa ibtalun limagar limagar ram fatawa ne ga abin da ya yaudare su musu za a na san kaulan min al-ahwali ta neman jawo ganin girman irin abin da zai afku gare su na daga ban tsoro a ranar lahira sai su zama su ne mafi kaskanta a cikin halittar Allah a mai da su cewa su ba komai komai bane wajen Allah subhanahu wa ta'ala tunda ta wani wajen sai a ce laifin su ya fi na kowa laifin su ya fi na kowa wajen banna da dora bayan Allah akan banna banna da dora bayan Allah akan banna a daga halin su zai zamo wai juzu an yakuna kaifa habaran muqaddama tayo kaifa din ya zama labari ne aka gabatar da shi wal mutadau mahzuf a mutadau abin shafewa ne shine fasul ya kaddara da halu halin din mubtada ne kaifa wato labarinsa lokacin da muka tara su a rana ni din wannan mai ma'anar fici kamar wadda ta gabata ne a baya rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fi lami takan zo da ma'anar fici ranar da ba kokonto a cikin zuwanta a yi maje ba kokonto a cikin zuwan wannan ranar roƙo imafi ba kokonto cikin afkuwar duk abin tsoron da ake ta faɗa a wannan rana kuwa yau min kiyama shi ne ranar alkiyama to ya za su ya suke zaton za su suna zaton za su iya tara azabar a sannan ina wafiyar kullu nafsin a sannan ne aka cika a kowace rai min ahlul kitabi daga ahlul kitabi wa gairihim da wani su jaza a ma aka sabat sakamakon abin da ta aikata amilat abin da ta aikata min hairin wa sharri ko alheri ne in alheri ta gabatar ta ga kyakkyawan sakamako in mummunan aiki ta gabatar kuma ta ga mummunan sakamako wal iyazu billah wahum la zulamun su mutane ba za a zalunce su ba fi isharatu wato su mutane ba za a zalunce su ba na kasa hasanati ta fuskar a tauye musu wata hasana daga hasanar su au ziyada ta sayyi'ati ko ai musu ƙarin mummuna a akan munanan da suka aikata iyaka munanan da suka aikata su za su ga sakamako a kai za su ga mummunan sakamako a kai hakanan kuma duk kyawawan ayyuka da suka aikata to ba inda za a yi Allah ya tozarta musu aikin su fasta jaba lahum rabbuhum anni la uriu amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'arukum min ba'ari yanda zai zo a ƙarshen wannan sura to muna roƙon ubangiji wato ya mana kyakkyawan sakamako ya zama to eh wato akan sallar tasbihi ai an sha fada yanda ake yin ta a wata ruwayar aka ce wato idan aka yi fatiha raka biyu ce ake in an yi fatiha an karanta sura bayan an karanta surar kafin a yi ruku sai a karanta subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim har sha biyar sannan a yi ruku'u a karanta goma in an dago daga ruku'u a karanta goma in an yi sujjada a karanta goma in an dago daga sujjada a karanta goma in an sake sujjada a sake karantawa goma in an dago daga sujjada kafin a miƙe tsaye a tsaya a karanta goma ya zama kenan an karanta saba'in da biyar ga sha biyar a tsaye sha biyar a ruku'u goma a ruku'u goma an dago daga ruku'u goma a sujjada goma an taso an zama tsakanin sujjadu goma a sujada ta biyu goma an dago daga sujada ta biyu ya zama saba'in da biyar kenan a wata ruwayar aka ce a ai a tsayen a yi ishirin da biyar a yi ishirin da biyar shi yasa in an dago daga sujada ba sai an yi ba yadda kamar a nan malikawa da mun ba san jalsatul istirahati ba ba sa aiki da jalsatul istirahati ya zama dai an samu dai saba'in da biyar din a kowane hali dai a kowace raka'a za a samu saba'in da biyar ne in an hada a raka'a hudu an samu ɗari uku to a shi ne salatul tasbihi ko salatul tasabihi shi kuma game da lissafin lissafin zakka wato in an dubi zinari to kudin sun kai wajen dubu ɗari shida da wani abu a wannan shekarar kafin a ce za a fidda zakka to sai sun kai haka amma in an dubi azurfa kuma kima azurfa to shi ko rabin rabin haka ma bai kai ba dan aka dubi kima azurfa ko dubu ɗari bai kai ba nisabu tunda dai an shar'anta zakan ne ko a azurfar ko a dinarin to yanzu ba mu amfani da ɗaya daga cikin su to amma aka ce to sai a duba kimar ɗaya daga ciki kaga kenan dan dubo haƙin talakawa ai ba daidai bane a ce sai wanda yake yafi tsadar za a duba a duba wanda yake yafi saukin sai ya zamo yafi maslaha to shi ne wannan a takaice
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ونزل wannan aya ta sauka ne lamma wa'ada sallallahu alaihi wasallama ummatahu mulka farisa wa rum lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi wa al'ummarsa alkawarin cewa mulkin farisa da rum sai ya dawo hannu sai ya dawo gare su fakalar munafikuna sai munafikai suka ce ai hata ta ina ma wannan za ta yi ai wannan magana ce ba mai yiwuwa ba wa zalika wannan kuwa cewa a lamarin da sha'anin lokacin da tattarmukan kafirai suka taru akan yakar manzo sallallahu alaihi wasallama shekara ta biyar daga hijira mukatilin wato sawaba sadacewa ya shekara ta hudu daga hijira da